السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد أليس كذلك؟ yace babin da ya zo na kurkura baki da shaka ruwa daga kafata daya in ka ɗebo ruwa da hannu daya ka sa baki kuma ka sa hanci ba sai ka yi so biyu ba ba sai ka ɗebo ruwa su in ka ɗebi ruwa ka sa baki wannan ka sa hanci abinda ake mace ke haka za ka yi so uku an fahimta قال حدثنا عبد الله بن الجراح وابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من غرفه واحده ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuskure ya kurkure baki ya sheka ruwa daga kamfata daga ɗebowa daya ɗebo ruwa haka shike in aka yi su uku shike ba na baki uku na hannu na hanci uku ba wani ya liba uku eh shike shike قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحد قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين الأكلي عن خالد عن خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال اتي أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه وضوءا فسألنا وضوءا منذ الله يازو سيتي يتبعني روان الولاء فأتيته بماء سنكاو بشروا فمضمض واستنشق من كف واحد باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار كيمتك تكا شيك رواكي نقول نكاتيوا قال حدثنا أحمد بن عبد قال حدثنا حماد بن زيد عن منصور وحول السند قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأهوس عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يا فتأمي يتي إذا توضأت فانثر إن كي الولاك كفاتي dacewa baya zuwa sai an shaka ko wai zastajmarta fa autir in za ka yi tsarki da hoge ka yi wutiri uku ko bakwai ko tara ko goma sha ɗaya shi ne wutiri kenan a wancan lokaci ko yanzu tsarki da hoge zai yi eh eh eh a lokacin dabino suke ci in suka kasa ita dabi ma kamar yadda kake ganin na akuya ko dinkiya da amma yanzu ne alala kawo mai kilishi kawo mai lemun kunun tsamiya ya sai ya cika cikin shi da abubuwa ya je buta roba buta daya ba zai isa shi matsar kama ba balle kuma ya tsarki da hoki sai dai kawo sai sai inda hali ya tsaya قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيت بن صبرة صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء لكن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرنا الدنيا أكي الولاء قال أسبغ الوضوء كتشك الولاء وبالغ في الاستنشاق هذا محل الشاهد ككيمتك كتشك شاكرها إلا أن تكون صائما سيدي إن كان أزم ashe mubalaga cikin istinshaq in kai lallai ruwan ya kai karshen hanci ka har ya sauka sai yasa yace sai dai in kana azumi to karka yi wannan qala hatta to in mutun na azumi yayi haka fa yayi gangaci ko ruwa ya sauka cikin cikin shi kenan da gangan to amma garin shakawa ba da ba da gangan ba sai ruwan ya zarce azumin shi eh azumin shi na قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن عن ابن أبي ذئب عن قارز بن شيبة عن أبي غزفان البري عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا محل شارك الاستنصار قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحبابي وداود بن عبد الله قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر باب ما جاء في الوضوء مرة مرة babin da ya zo na yin alwala ɗaya ɗaya duk gabobin da aka ce ka wanke uku ka wanke su ɗaya ɗaya sun yi قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا شريك ابن عبد الله النخعي النخعي عن ثابت بن أبي صفية الصومالي قال سألت أبا جعفر قلت له حدثت عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة قال نعم yace amma ka labari cewa manzo Allah ya alwala ɗaya ɗaya yace eh qultu wa marratayn marratayn kuma kana da labarin manzo Allah ya alwala su biyu biyu amma na kowace gaba biyu biyu wa salatan salatan qala na'am illa anna sarada hadha alhadith da'if قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ غرفة غرفة هذا حديث صحيح هو الذي يؤيد ويؤيد الحديث السابق الضعيف yace ya ga manzo Allah ya alwala kan fata ɗaya ɗaya ma'ana kowace gaba ɗaya ke na aka wanke ma'ana gaban da za a wanke su ku ya ɗebo su da ya wanke shi ke nan ya yi inda an kai an cika alwala قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين ابن سعد قال أنبأنا الضحاك ابن شرابيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك توضأ واحدة واحدة يا هل تكينكو باب الوضوء ثلاثا ثلاثا باب اللي زوني الولاء قبو بند أكي وانكي ياسو أكو شيء وانكي ياسو أكو قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي عن ابن ثوبان عن عبدة بن أبي لبابة عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان وعليا يتوضعان ثلاثا ثلاثا يجي ناقة سيدنا عثمان سيدنا علي رضي الله عنهما سنة الولاء سوء أكو أكو ويقولان ثم سنة فدا هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي إرن الولاء من زق الله كنا صلى الله عليه وسلم قال أبو الحسن ابن سلمة حدثناه أبو حاتم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان فذكر نحوه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن المطلب ابن عبد الله بن حنطب عن ابن عمر أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنصاب سيدنا سيدنا عثمان سيدنا علي قاكما سيدنا ابن عبد الله بن عمر قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا خالد بن حيان عن سالم أبي المهاجر عن ميمون ابن مهران عن عائشة وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا قال سيدنا عثمان قال سيدنا علي بن عمر أنا عائشة أبو هريرة قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عيسى بن يونس عن فائل عن فائد أبي الورقاء ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه مرة ma'ana na ga manzo Allah ya alwala ya wanke su uku uku su karkace duk gabobin ake wankewa uku sai ce wa masaha ra'sahu marratan sai shafa kansa mai albarka su daya ma'ana aka ce salatan salatan gabobin da ake wankewa uku uku su ake wankewa uku قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن شهر بن حوشب عن أبي مالك الأشعري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثلاثا ثلاثا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا eh da kai ne ai mun faɗa aka ce gabobin za ka iya yin su so uku uku so biyu biyu so ɗaya ɗaya ka yi wa'yansu gabobin so uku wa'yansu so biyu ya yi a zancen wadatarwa da rashin wadatarwa ba shi ne ba bayanin halaccinsa bayanin halaccin haka shine ake magana ko da wadatar ruwa in kai alwala duk gabobin ka wanke su ɗaya ɗaya alwala ta yi ko ba ta yi ba ko da karancin ruwan ka ce bar kai kokari ka wanke su uku uku ta yi ko ba ta yi ba abin da ake nufi halacci ba ya wadatar ruwa ko rashin wadatar ruwa wadatar ruwa ko rashin wadatar ruwa kuma wata larura ce daban za ta haifar da wani hukunci a aka ce babu ruwa ma ka yi taimama in babu ruwan me za ka yi taimama za ka yi abin mamaki alwala zai ka ɗebi ruwa ka wanke ko ina ko taimama ko sai ka ɗebi kasa ka shafa banda shari'a musulunci wa zai wannan eh ba wanda zai wannan yi shari'a shari'a musulunci kinan kada ka ɗauki hankali ka shiga da imani sai nuna maka ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi in ba ka ba alwala ka ɗebo ruwa ka wanke ka wanke ka wanke ko ina har ka wanke kafar ka so in ba ruwa kuma fa sai ka yi taimama taimama din nan sai ka taba kasa kurar da ta gaba kai haka kai haka shi ke nan alwani taimama ta ci sai ka yi sallar duniya nan eh? eh? eh haka za ko? a kan me? eh eh to ka gani ko? لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفين باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثة قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثني مرحوم ابن عبد العزيز العطار قال حدثني عبد الرحيم ابن زيد العمي عن أبيه عن معاوية بن قرة عن ابن عمر قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة واحدة فقال هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به بيديك ثم توضأ ثنتين ثنتين فقال هذا وضوء القدر من الوضوء والنشين الولاء دوكك ما تككين الولاء الولاء ما في دوكك وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا أسبغ الوضوء da ya uku kuma yace wannan shine alwala cika alwala wa huwa wudu'i wa wudu'i khalilillah ibrahima yace alwala ta kenan da alwala da annabi ibrahim wa man tawadda'a hakaza thumma qala inda faraqihi ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu futiha lahu thamaniyatu abwabil jannati yadkhulu min min ayyiha sha'a sanadu hadha alhadith da'if in kana mufradat alhadith sahih قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا اسماعيل ما لما حديث سبودا adalci da gaskiya zaƙin hadisi baya sa su inganta shi ɗacin hadisi baya hana su baya sa su raunana shi me sanadin ya faɗa sanadin za a duba ya kunshi sharuɗan inganci ko hadisin na da wuya ko ba shi da daɗi dole a inganta shi saboda dole ka yi hadisin kuma in duk zaƙin da ke ciki da lagwada da menene da ke ciki in sanadin bai inganta ba sai ce sanadin bai inganta ba saboda kar a kama su ranar lahira manzo Allah ce wanda ya karya ya danganta shi da zuwa gare ni kaza kaza da wahala ka samu malaman da suka tsaya tsayin daka suka kare sunnar ma'aikatan malama da malaman hadisi قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا إسماعيل بن قعنب أبو بشر قال حدثنا عبد الله بن هواد أرادة الشيباني عن زيد بن الحواري عن معاوية بن قرة عن أبي بن عمير عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة فقال هذا وظيفة الوضوء هكا أكير ولا أو قال وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة يتي ونا الولا والنبي إرن شبا الله إرن شبا الله بذكر بصلى صبا ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال هذا وضوء من توضأ أعطاه الله كفلين من الأجر لأن بيبيو كاسم بيبيو يافي أيتشكا uku uku kuma ya fi biyu cika sai ce wannan alwala alwala wanda ya yi ta Allah zai ba da kifilai min al'ajir kuma tawadda a salatan salatan faƙala haza wudu'i wa wudu'ul mursali min qabli wa in kana sanadu hadha al-hadith aidan da'if babu ma ja'a fil qasdi fil wudu'i wa karahiyati at-ta'addi fi babin da yazo na takaita alwala kar ai barna ko barnan ruwa ko barnan alwalar ka wanke su ko ka ce bai isa ba ka kara na hudu قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أتي بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الله صلى الله عليه وسلم إن للوضوء شيطانا يقال له والهاد ce alwalara da wani shaitani da ke kawo wasuwasi sunan shi walha fattaku wasuwasan ma'i ku guji wasuwasi wajen ruwa hadisin za'ifi wannan hadisin za'ifi amma akwai shaitani da ke zuwa yana wasuwasi a cikin alwala ka wanke su uku ce su biyu ne ka wanke ce ruwa bai kai ba ka yi tsarki ce da sauran fitsari قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء wal balarabin kauye ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alwala fa'arahu thalathan thalathan sai manzon Allah ya koya masa alwala su uku uku thumma qala hadha hadha alwudu sai da manzon Allah ya koya masa su uku sai ce hadha alwudu haka alwala wannan shine alwala ko wannan ita ce alwala ko alwudu a larabci هذا الوضوء namiji ne alwala kuma wajen ba haushe ba faman zada ala hadha faqad asaa duk wanda ya kari kan wannan alwala da muka koya maka so uku uku faqad asaa aw ta'adda aw zalama to in ka wanke su uku kuma sai shakka ya zo maka ko biyu ne ko uku eh larura me to sai ka yi a sai ka yi to yakini nau kenan to ka gani ko alhalin kasancewa ko in kai bin in ka tsaya bin alwalar ta yi kuma ta yi ba ai duk sa'an da ka zo cikin ibada za ga sallah zai ga shaitan yana maka wasuwasi ne don kai ƙari ba abin da shaitan ke nema gare ka kai bida eh sai kama wasuwasin da sai kai ƙari ya san kai ƙari kai bida ka san kana da fikihu ka san alwala in an yi ta ɗaya ta yi in an yi bibiyu ta yi in an yi uku uku ta yi sai da ka wanke su uku kasan uku ka wanke sai sha ma shakka ya ce a biyu ne eh to kaga fike ku in ga ce falyabni ala mastaqana daga ce to na uku babu barin bar shi barin kawo na uku kai so hudu ke to abin da yake so ke abin da yake so ko cikin sallah zai kama wasu wasi ne yadda zaka kara abin kana karawa kayi bida haka ne ko? a nan faliyabni alamastar faliyabni alamastar karafa zai aiki a nan ko ɗaya ne ba ai da ya san kana da fiqhun cewa alwala'in ayi ta kai tayi bi tayi uku tayi da ba zai zo ce ma ai wannan so biyu ne kare dan ya zama uku ya san yana fada zaka jefar da shi gaje to ai bin ma da nabi ka kare nabi sunna haka ne ƙarin menene ai matsalolin suna da tsari ne a ta'akul wadda fakkur wadda dabbur sun matafakkuwa ka hankalci abu ka yi tunanin sa'annan ta dabbur shi ne ka bi ta ko'inan matsala ka kasanta to sa'annan ka san fike huke tafakkur abin ya zauna ke ai ka fahimta yana zuwa cikin likitanci yana zuwa cikin aikin injiniyari yana zuwa cikin komai sai ka hankalci abu ka yi tunanin sa'annan ka sake a tadabbur ka yi tunanin farko ba ci ba su in ka yi tunanin shi ke da za ka gano ko mene ne a tadabbur ka yi tunanin abin ciki da bai to sa'annan ka gama waɗannan duka shi ka kai matakin addafaku ka fahimci abin ke dalili likita sai koyi likitanci ya iya likitanci rashin lafiya kaza maganin shi kaza ba haka bane ba da kazo da shi ba ka magani iya kokarin shi to wanda ya fi shi tafakkuh ya fi shi sanin sai ce ai wannan maganin zai sabbaba kaza zai magance ciwon da ka bayar amma zai sabbaba kaza ba shi magani kaza don ya kashe abin da wannan zai ba an baka maganin zai kashe cutanka kuma zai sama wata cutar shi ma sai a ba da maganin zai kashe shi ba ka bane ba cikin likitanci ke injiniyaranci yana zuwa cikin abubuwa da yawa da suka yi maka wajen alwala wajen wanke hannu a banta mene da mene ne sai suka maka wurin wanke hannu da ka wanke hannu ai yana tafiya ne to tafakku ta'akkul tafakku to tadabbur bai zo ba sai suka tsaya wanda ya tadabbur har ya tafakku sai ce a ai wannan wurin ba lalle ne an zuba ana zuba ruwa yana tafiya ruwan nan da ake wanke hannu miyan kuka miyan kubewa sauran shinkafa da bai ka kurkure baki ka sa za su je su tattaru a wajen sai ruwa kuma ya tafiya to shi yasa sai ka si abin kwancewa ta kasa in ruwan ya cika sai ka cire ka zubar ashe wanda ya kirkiro na farko ya yi la'akari ne da ruwan da za a ta wanke hannu ba ka je kayan alwala ba ne ba kayan alwala ne amma in ka ci abinci ne ka ci tuwo miyan kuka miyan kubewa ka je ka wanke ba mai ko in ka kurkure baki sauran ragowar shinkafa da bai da bai ba sa fitowa to sun suka je za su wuce ne kamar ruwa sai su ma su yi ta taruwa suna taruwa sai su je su toshe wajen to wanda ya zo da tadabbur shi ce a wannan lissafin azancin bai yi ba sai a yi wajen budewa a kasa in ya cika sai a bude a daki wannan aje a zubar sa'annan a sake dawo a cigaba da lissafi to haka yake cikin addini yana cikin komai da komai in kai lissafi haka za ka samu insha Allah eh ba lallai ba ne sai wani ya kirkiro abu ba in ka kirkiro suna kwaskwari masu kara in baka kirkiro ba su ma suna kirkiro kere-kere ne ai me yake wahal da najeriya allah ya ba najeriya arziki duniyan nan sai ka bincika ɗaya za ka samu irin arzikin da allah ya ba najeriya ba su amma ba amfani da technology kwakwalwa sai dai masu amfani da kwakwalwa su yi su kawo ka sai abinci ka ci ka sai mota ka hau ka sai mai da mai kawo kai ba za ka tsaya ka gyara ma kanka ba shi sa har yanzu adini ta sau don Allah kasuwan kurmi ba za a gira adini ta sau ba shekara nawa ana kasuwan kurmi tun waɗanda gado kakanni da kakanni to sai mana kasan bata kula bata lura da cewa waɗannan muka gyara musu sana'ar ba sai mun je indiya mun ɗauko abu indiya daya suke china daya suke da duk duniyar nan duniyar nan wanda ke jagoranci kasar spain asbani suke jagoranci har ingila da amerika suna karkashinsu to shi yaushe aka zo da aka zo aka yi tawaye na masana'antu sai zamana ana kirkire-kirkire wannan kirkiro kaza wannan kirkiro kaza abin da najeriya ke shi ne za ta doyi kudin man fetur shi za ta domi kudin mazan ba ta da abin da za ta yi ta kirkiro wani kudi shi wannan abin kasan india kufa ta yi kasan china ta yi technology ta yi tunani ta duba kaza sai ta zo kasan kano ta zo kasan najeriya ta duba mai da mai kuke bukata ne sai ta je ta kera ta kawo muku ta sayar ta karbi kudin ku tafi kuma ku kera mana ba za ku iya ba ba haka bane ba haka kasan india haka kasan har duk haka kasashen su kai da aka zo aka yi juyin mulki na masana'antu kasan spain koma baya ta yi yanzu za ta isa ta kama kafar na ingila balle america ba ta isa ba da tana gaba da su sai in kuna iya kirkiro abu kuna iya kera abu kuna iya gyara abu duk duniya mai aka Allah ya ba mutane in kana da man fetur kana da karfi zaka zaka zaka kai ma zaka zauna kujerar naki Najeriya na da man fetur tana da ajakuta me ya hada ajakuta da aiki eh America ta kasa yi ko taki Russia ta kasa yi ko taki saboda in aka samu wannan shi ma ya tashi to America Najeriya ga dan adam yanzu dan adam da kake gani din nan ba abin da duniya ke farauta kamar dan adam jaman na son mutane yanzu kasan turawa duk jinsin turawa ba shi da albarka sun karewa suke sai suka ga duk wahalhalan da suke din na wata rana hannun mutane zai koma mutanen asiya ko afirka tun suna cewa a daina haihuwa yanzu suna karfafa gwiwa a ringa haihuwa najeriya na da dan adam da yawa najeriya na da arziki da allah ya bata ka duba abubuwan da ake ka duba abubuwan da ake motocin da mutane kewa miliyan nawa akwai motar da in ka aika amerika sai ka yi wata shida tukun a fara yi ma aikin shi ka biya miliyan nawa sai an ka ba da kudin sai wata shida tukun a fara kera ma irin motar wacce take sai wani da wani ke iya hawa in aka fada ma miliyoyin da ake sai motar sai ka yi mamaki kasar da asibitoci ba su isa ba magunguna ma na jabo ake shigowa da su ko shi ne kasar ake yi wannan abu To, saboda ba kwakwalwan da za a yi aiki sai arzikin da allah bari shi ake da shi ake dai ba ana ce ana kashewa ana kwasa ana zubawa teku turan da wannan arzikin zai tsaya za a yi kenan to sai a nemi mutane sai a samu kwakwalwa aje ana kero abubuwa ana gyara china ko america ke son jirgin kama jirgin jirgin kasa mai shanshani mai menene mai kama da menene eh mai kama maciji din nan ko america ke so shi china za ta kera mata bau gani makka ba waye je makka waye gani bau gani ba ita ke kerawa yanzu kwakwalwa ce in kuka tashi kuka tsaya kuka kirkiro kuna iya yi shi ke nan kuma shi ku tsaya kan kafafun amma kuna zaune noma ma da aka gada iyaye da kakanni ya aka ina noma ina matsayin noma yanzu a arewa eh babu tun daga janguza tun daga biyu ke new side har kwanan da yi fili ne na noma da tausayi da ruwa yana jama'a komai ba abin da za a yi da shi waye zai da shi ka je ka gaji noma kana faman noma taki sai ka je wurin wani kai baka karba sai ka je barikin yan sanda ko sojoji sai ka je yan siyasa za su san maka noma kai da ka gada iyaye da kakanni yaushe za ka je ka zaya kana noma shekara ashirin talatin ɗan yaro da ka haifa yanzu zama kansila wata uku ya tara dukiyar da shekara hamsin maka ya tara waye zai je wannan waye zai waye ke da lokaci waye zai dai bata lokacin shi tun daga jan kuza har kwanan da yi ka tafi ka gani fili ne na noma ruwa kuma ba shi da iyaka eh to amma me yake ba abin da yake kuma muna jin yunwa muna bukatar abinci sai a je a aika abu da za a sau shinkafan turai shinkafan amerika shinkafan mai da menene wata shinkafan ta shekara nawa ana ajiye da ita aka kawo ga shinkafar kura ga shinkafar garko ga shinkafar kaza kaza kaza in ka gyara ta ka aika musu yau su za su za ita za su ci saboda sabuwa ce da zaki da gardi amma ba sun kasa ya kace kana tauna tsokuwa injin da za a gyara ma ka tauna shinkafa ka dai ba tsakuwa ba ba ka duba garin kwaki shekara hamsin ce tun da aka san kudu aka san garin kwaki ba haka bane ba har yanzu ba abin da ya ci gaba cikin garin kwaki rogo ne za a zo a sau rogo ne za a kawo yanzu komai ya canza rogo za a kawo aje a yi mene ne a makada aje a yi mai a matse aje a soya duk digital har yanzu yadda ka san shi manual yake har yanzu aje a shuka rogo manual aje a girbe manual a zo a gyara manual har a ci manual ba abin da ci gaba a ciki da an ci gaba a ciki da sai mai ta kaiwa waje kai kanka kana ci gara tauna dutse shinkafa sai ka yi kama batura shi ya ce tauna dutse to me hana suwa za su yi wannan yan siyasar da dukiyar kasar da iko ke kansu ina hankalin su yake ina tunanin su yake me ke gaban su eh cewa in aka ce kudi kuma ya zama wata ba su samu kudin ba sun samu kudi kuma duk dukiyar kasa hannuwa take hannun su take amma ba haka su dukiyar kasar da iko mulki na kasa hannun su yake ba hankalin su cikin wayannan abubuwa yaushe za a samu cigaba ba za a taɓa samun cigaba sai dan ka samu kudi za ka dubai ka ji daɗi shi ke nan ka dawo shi ke nan min haƙalar nakon wafi hannun shi eh ai abubuwan da suke faruwa Allah ya kiyaye eh ya yi ba da izini ba wata rana zai iya yin wani abu uwa ya zikira shi nuna mishi uwa uwa uwa ya zai nuna mishi قال حدثنا ابو اسحاق الشافعي kai kana magaran cewa ba filatin ya bai fulani yanzu kashe su ake yi waye hana kashe su waye hana kashe su ya kai ko ina ya ya shigo katsina ya je kaduna ya je zamfara ba inda ba ya zuwa to ana zaune haka nan ba yadda za a yi ba yadda za a yi ya zama na manya-manyan sojoji da manya-manyan 'yan siyasa kowa motarsa ta fi miliyan 60 saboda bullet- saboda kar a harbe shi da bindiga yau ina ruwan shi da kai ina mai ya koya soja mai ya koya cikin rayuwarsa duka yaki ya kalubalanci bindiga da ko menene yanzu shi kanshi yana cikin motar da bullet proof ba haka bane ba to kai sai ka yi yaki nan sai ka san yadda za ka yi da kanka قال حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع قريبا يقول سمعت ابن عباس يقول بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شنة جناك أنا وجه خالتي أرقور ما هي فينا ميمونة sai manzon Allah ya tashi sai alwala min shinnatin salka tsohuwar salka mazubi tsoho wadu'udu'an yuqalliluhu sai alwala yana ruwan yana sa ruwa kadan kadan amfani da ruwa kadan baya hana a cika alwala sai in ya gaza ya cika alwala shine abin aibi fa qumtu fa sana'tu kama sana'a sai na tashi ne kamar irin abin da yake قال حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي قال حدثنا بقية عن محمد بن الفضل عن أبيه عن سالم عن ابن عمر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتوضأ فقال ومن الله صلى الله عليه وسلم يقول متينا على ولا سيتي مشي لا تسرف لا تسرف كل كي برنا أتين على ولا كر كي برنا وانا حديث موضوع قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيئة عن هيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الخبري عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا الصرف منذ الله يجي سعدنا الولاة وتئرم أرناكي نكير الولاة فقال أفي الوضوء إسراف يا منذ الله أكوي برنامج أتكي الولاة kala na'am wa in kunta ala nahrin jari ko ba kaukan bakin teku kake wannan hadisin da'ifi wannan matsaloli da muke rena da su su ne za mu dawo kansu mu koma kan turba rayuwa ta yi daɗi a kan da zaran ka yi tunani za ka yi abu baya nuna cewa fa ka ci nasara baya nuna cewa ka ci nasara farkon rayuwa da ake shekaru 60 baya shekaru 100 baya me ake yi ana rayuwa ne rayuwa tana cikin unguwa ne ba ba rikici rayuwa tana cikin unguwa ne a cikin unguwan nan dattawan unguwan na da daraja suna da karfi suna da iko ana shauraren su suna da mutunci su ne iyaye su ne kakanni ba haka bane ba to cikin su su ne za su jefa wannan za shi zama wakili wannan za shi zai zama shugaba wannan za su ba za su manta da wannan gadon iyaye da kakanni ba fa na rayuwa saboda yana yana da ta'allaka ne da addini ba za a bar shi ba ba na baku labari ba ana saddauna yana kan kujeran mulki ya tura bature a je a yi bincike sakkwato baturen ya je musu da abin da ba su saba ba waye ya faɗa sarkin musulmi ya ɗauki waya waya ɗauka amadu sarkin musulmi amadu firemiya ba za ka ce ma amadu wannan mutumin eh wannan mutumin mutumin ina ne ya ce ranka ya dade mutumin ingila na ya ce tushi kwana can sai aje talfi an gama magana ta kare ba zai kara ba sarki musulmi daga nan firimiya ya buka waya bature ka shirya za a kai ka kaduna jirgi zai dauke kai kai ka ingila shi kwana can abin da ya faɗa ba haka bane ba to sarakuna wannan sarakuna ina suke sarkin musulmi sarkin kaza sarkin kaza mai nasu ina suke ya aka yi ya aka yi eh mu talakawa muka zubda mutuncinsu to ka dan fara yi musu adalci da aka samu sarakuna suna zalunci duk zalunci nan bai wuce an kwace matan wane gonar wane an daurewa ne ai mishi kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai aka zo da kishin za a kwato talakawa daga hannun masu mulki sai aka yi ƙarfin hali aka yi ƙoƙari da za a kwaco su din an samu an kwaco su waɗansunsu to inda za a kai su sai aka yi rashin sa'a Allah ce ma nan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw nunsiha da aka kwato su hannun masu mulki sai aka je aka jefa su cikin teku me kenan to sai komai ya fita cikin unguwa a gidaje ya koma bariki sai koma sai aka waye gari dattawan unguwa ba su da ba su da kima ba wanda zai mutunta su waɗanda mulki yake kuma su kuɗi ne mulki ne kowa na iya zuwa shi ma ya zama kowa ne ne in ya zai zama kuma wanda isa yi mishi magana abin da ya ga dama shi zai yi a mutu ko a rayu ko kwato su da aka yi sai aka jefa su cikin mai inda ya fi ɓarna an ci nasara ke ba ci nasara ba ci nasara saddauna yana firimiya ya zaune yana girmama kujerar sarkin musulmi har amadu ranka ya dade kwato su da aka yi talakawa din sai an kwato su cikin zalunci ba wanda suke shakkar cewa masu mulki sun zalunci da ba haka bane ba to zaluncin da suka yi shekara hamsin yanzu bariki shekara ɗaya za a yi abin da yake haka an ci riba kenan ko hasara ya hasara akai to shine ya haifar da duk waɗannan abubuwan da kuke gani kowa zai ya kashe kudi kowa zai ya fadi tashi ya je ya hau makamin da yake so a zabe shi ko ya saya to ya riga ya zama makamin da yake so waye su kuma ya sarrafa shi duk abin da ya ga dama zai al'umma za su mutu ko za su rayu ko ci gaba kenan akai ko koma baya kai eh shi yasa duk abin da ka tashi sai kai lissafi imam malik ya ce la yasnu akhiru hadhihi al-umma illa bima sanwa fi awwal yace wannan al'umma da ke gani ba za su gyaru ba sai da abin da ya gyara farkon su sai da abin da ya gyara farkon su wannan abin da ya gyara farkon yana nan amma suna yana nan amma suna har yanzu kasan arewa sakkwato kan akwai sarki akwai hakimai akwai dagatai akwai masu unguwanni akwai ko babu amma daga ce yanzu mai mutunci su a cikin rayuwa a unguwarsa ma bai sai tsawata ba shi waye rayuwa ta zama sai in kana da kuɗi tun na ce ga sarki ga hakimi ga dagaci ga mai unguwa to me kuma yi saura me zai sauka unguwan nan awa ɗaya ba a san shi ba wa zai sauko unguwa ya wuni ba a san shi ba ba a san ya zo ba saboda ga dagaci ga mai unguwa mai unguwar gabas mai unguwar yamma mai unguwar kaza mai zama mai suke mai aikin su shikenan amma sai aka zauna aka da kafa mulkin kawai ake kuma su kansu ba kuɗi ne su ba wa sai kai mutunta mutunta mai samu daraja bai samu mutunci me yake wahala mutane yanzu shine mace ta shiga hali ta rasa yadda take ciki ta yi kuka ta yi ihu ta fada gidan rediyo abubuwa wani in kaji baka iya bacci wani lokaci baka san lokacin da kwalla zai fito gidan rediyo an faɗa kaza kaza kaza yana zakke mata ne ta inda kaza har ya sa mata ciwo amma ya ce sai ta yi mishi hulɗi ita kuma za ta sayar da kayan ɗakin nata ya lalata kayan ɗakin bashi ne har yanzu maganar na nan in ya masa magana ya ce a shi a yi mishi hulɗi ya bashi kuɗi ya je aure alkali ake kaiwa wannan alkali sai ya jinyace ta sai ya kuma kashe aure alkali na da iko ya kashe aure inda ake hulɗi shine mutum mace mijinta baya cutar da ita komai duk abin da ake yana yi amma ranta baya son shi ba ka ta faɗa ba ya rasulullah ba na aibatawa ne da komai amma inni akrahul kufra fil islam yana komai ba shi da laifin da zan kama shi da shi amma ba na son shi ba na son shi babban laifin kuma kenan rashin soyayya din ya za a yi ta ji daɗin rayuwa da shi tana karkashin wanda ba ta son shi za ta sallama kanta ta bashi kawo ruwa dafa abinci mai da mai ya manzo Allah ware fa bana aibata masa komai a cikin addini ko rayuwa yana bada ciyarwa yana yana yana yana komai amma raina baya son shi sai aka ce zaki mai dan mishi kaza sai ka mai ta tukun shi kaza shi ne namiji ne yana ba shi da laifin komai sai dai ba ta son shi to sai a ce sai kai kullu tunda shi yana son ta kuma ba shi da laifi ita ce ta ce ba ta son aure to shine sai ayi kullu amma yana cutarta kuma a ce a yi hulɗi ba illa ce da za ta sa alkali ya kashe awon in cutarta yake yi sai alkali ya tilasta mishi ya sake ta in ya kiya sai alkali ya sake ta ya ba da takarda aure ya mutu mutum biyu ke iya kashe aure mijin da ke auren da kotu alkali amma a kawo magana a cikin rediyo ka rasa kuma ina magana ta kwana ina magana ta kwana sa'annan kuma ba ka jin ina magana ta tafi ke a cuci mutum a wulakanta mace a yi mata duk abin da za a yi mata ta yi kuka hatta ga jifa inda za ta kai kara saboda ba ta da gata to wannan ke haifar da rashin zaman lafiya lokacin mu'tasim zamanin mu'tasim mace ɗaya aka cuce ta ɗaya ihu ta ce wa mu'tasima yana fadan mulki sai Allah ya shiga masu maganar da kunninsa ya tashi share bacci ya ce a tara sojoji an cuci mace ɗaya za a je a kwato mata hakkinta ko da kowa ya yi ta ce wa mutasima shi mutasim lillahi ya tashi aka sa sojoji aka je a moriya ne ko menene aka je aka kwace mata mutuncinta mace nan ake wulakanta yanzu ake kashewa ake cimma mutunci ake menene da mai da mai da mai da mai hulɗi ana yin hulɗi ne mace ba ta son miji kuma ba shi da laifin da ya mata yana mata hakkokinta duk baki ɗaya sai ta ji ba ta son shi sace to tun da ba ki son shi zaki kwaci kanki zaki sai kanki zaki fanshi kanki kenan lokacin kuma zaki lissafi da ai ya jima muna kaza yana murata ne a'a yanzu zaki kwaci ɗancin ki ne sai ki bashi abinda aka aka yarjejeniya sai ki bashi kin kwaci kanki kenan shi kuma ya je wani auren amma mutum yana ya cuci mace sannan kuma zuwa ce ta bada kudi ta fanshi kanta da mai za ta ce ta ce ta je ma ɗakinta kayan da suka saura ragowa ɗakinta je ta sayar dubu talatin ta yi kudi ta kwaci kanta kayan ma an lalata su wannan ina ta kwana ina ka tashi cuta kenan kan cuta kuma ba za a taba zama lafiya ka samu kwanciyar hankali ko ni ko shi ko ana jin ana ganin ana zalunta bayan allah ana yi ba inda magana za ta sai mutum ya je kuka har ya gani ta je ta yi kuka har da gani ta je ta yi to shi ke amma in waɗanda ke rike da abubuwa waɗanda za a yi musu magana ne yadda abu ya tashi shi ke nan nan da nan sai a kashe an fahimta babu ma ja fi isbaqil wudu قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيئة عن هوي بن عبد الله المعافري عن ابي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرانا هذا الحديث اليس كذلك باب ما جاء في اصباغ الوضوء باب da yazo na cika alwala wace falala ke ciki wani falala ke ciki قال حدثنا احمد بن عبد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا موسى بن سالم أبو جهضم قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء منظر الله يا أمر شيمه تشك الولاء تشك الولاء يا زبوني كنا واجبكم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يا ابن ابي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتياج من الله صلى الله عليه وسلم هنا فتنشوا الا ادلكم على ما يكفر الله به الخطايا بزن نونا مكو ابن الله كي كنكري كورا كوري بدا شي با ويزيد في الحسنات بكارا مكو كما cikin kyawawan ayyukanku ba قالوا بلى سكتي مناسب يا منزل الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره شك الولاء أكد أبن باكا أنا تنين سني كتاش كي الولاء وكثرة القطاع إلى المساجد da kuma yawaita tafiya kai ka zuwa masallaci duk wanda gidan shi kusa da yafi nisa da masallaci ya fi lada wanti zaru salati ba'da salati da sallah jiran sallah bayan sallah qala haddathana yaqub bin humayd bin kasib قال حدثنا سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي كفارات الخطايا abubuwan da ke kankare laifuffuka isbabul wudu'i ala al-makarih wa i'malul aqdami ila al-masajidi ma ma'ana i'malul aqdami ila al-masajidi eh i'malul aqdami aikatar da kafafu zuwa masallaci wanda zaru salati ba'da salat to i'malul aqdami in mutum ya shiga mota fa zai shiga cikin wannan ko sai ya yi tafiya da kafarsa eh ina ya shiga eh in ka faɗi magana ka tsaya kan abin da ka faɗa sai ka ga abin da ya ture buzu na biyu amma ka faɗi abu kuma ka sa ka kisa eh i'malul aqdami ila al-masajid mutum a zahirin shi kai tafiya da kafanka ka zo ko to wanda ya shiga cikin mota zai tafi din baya aiwatar da kafafunsa yana yi ko baya yi alama dina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adait tabarak rabbana wa ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum